أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna 24 a watan safar a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445 muna kuma goma ko ga watan tara shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara mai lafiya da imani a kuma ci gaba da karatu da muke na littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma darussa masu muhimmanci domin gama garin al'umma tun a baya na ce muke cewa domin al'umma ko mu a gurinmu darussan za su zamanto domin kowace iriyar al'umma ce kowa kamar yana da bukatuwa da wannan littafi din so muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana jagora a ciki amin hakika darasin da na shirya ma a yau shine darasi na biyu arkanul islam dab da zan shigo kuma sai na ga cewa kamar mun yi tufka ne ta baya ta ware ko darasi na farko abinda malam yayi magana a kansa shine sanin suratul fatiha wa ma amkana min qisari suwar da abinda ya sawwaka na gajerun surori ko mafi ya gajarta surorin cikin alqur'ani من سورة الزلزلة تندق سورة الزلزلة إلى سورة الناس هزوى سورة الناس so sai na ga cewa lalle ya kamata waɗannan surorin duk da bashirya ma tafsirin su ba da bayanan su madadin mu yi darasin na biyu mu tsakura abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu tsakura a cikin su wata ilfe ya zamanto ko da imami ne ke sallah ko da mu ne muke karantawa akalla waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun ma'anonin ko saƙon surorin zai zo gare mu insha Allah ta'ala wata kalmin ci karo da wata kalma wacce take da nauyi a wajen furtata mu dan ba da shawarar wajen yadda ya kamata a ce an furtata Allah madaukakin sarki yayi mana jagora suratul zalzala da malam ya ambata ita ce ta farko a cikin qisarus suwar ita kuma suratul zalzala sura ce da aka sassaro manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana garin Madina kuma surar hoton alkiyama take daukowa tana ba mu labari tun daga busa har zuwa abin da zai faru wajen tsayuwa gaban Allah madaukakin sarki surar a gurguje tace bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها كلمة إذا kamar magana take akan lokaci idan amma galibi tana nuna abin da zai faru ko malamai suka ce tana da ka'ida in ka samu idza tare da fi'ili madi to tana komawa fi'ili mudari'i ne idan kuma ka samu idza da fi'ili mudari'i to tana komawa fi'ili madi so zulzilat kamar ya zama to fi'ili madi ne amma da idza ta zo to za ta koma kuma fi'ili mudari'i kamar ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati ya koma su imani qumtum fi'ili madi ne amma sai aka ce idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah idza nudiya lissalati idan an yi kiran sallah amma nudiya fi'ili madhi ne alama lam yusammi fa'iluhu qumtum kuma fi'ili ne da fa'ili a hade nan ma idza zulzilatil ardu wajen karantawa za ce guda uku ta hadu ta farko ita ce wadda ake dan ciza harhe ko ake dogara ta jikin harshe idza wajen faɗinta na biyun kuma ana saka harshe ba za irin ta bahaushe ba kuma idza zulzilatil ardu zil za laha duka masu ƙara ne in ka ɗauke za ta farko Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa lokacin da za a jijjiga wannan ƙasar matuka jijjigawa idan kana so ka gane jijjigar da za a yi alkiyama ka ɗauki duk inda aka ɗauka maka hoton girgizar ƙasa duk wanda yake ariyar gurin sai hankalinsa ya tashi duk wanda yake gurin bai da kwanciyar hankali ta kwana-kwana nan da aka yi a turkiya wadda bangaren ta ya shiga kasar siriya duka 'yan mintuna aka yi amma sai da ya zamanto dubban gidaje dubban mutane ɗaruruwan al'umma cikin 'yan waɗannan sakannin da mintunan babu sun zube so girgizar da za a yi ta alkiyama wannan kamar kawai labari take bata Allah yake cewa ku shirya akwai lokacin da za a jijjiga ƙasa matukar jijjigawa idan zulzilatil ardu zilzalaha idan an jijjiga ta so ake duk wata kofa ta bude duk wata tsaga ta bude duk wata mahada a barke ta ita ce amfanin jijjiga wannan ƙasa din idan kana so ka gane biri idan yana so ya fitar da wani abu da ya fi ƙarfin shi in ka ga yadda yake buga shi yana ɗauka yana bugawa har sai lokacin da wannan abin ya dare to hikimar duk da wani noti duk da wani ɗauri duk da wata ajiya da aka yi in aka jijjiga komai zai saka ne sai Allah ce wa akhrajatil ardu asqalaha idan an yi wannan jijjigar an motsa ce Allah ce duk abin da yake ajiya ne a cikin ƙasa sai ya fito wani ajiyar mutanen da aka ajiye mata suna da nauyi ka duba fatin da Allah ya halitta binnewa ake ana rufewa binnewa ake ana rufewa binnewa ake ana rufewa yanzu dan adam da yake doron duniya Allah kadai zai iya cewa bizzat ga adadin su so wanda suke sama ne suka fiya ko wanda suke kasa tunatin daga annabi Adam alaihi salam kuma duk wanda ya mutu kasa ce ta rufe dan babu wata makabarta a sama duk wani wanda ka sani a karkashin wannan kasar aka binne to Allah madaukakin sarki zai umarci kasa ta fito da wannan nauyin daga cikin wannan nauyin har da irin waɗannan duwatsun da Allah ya sa suka zamanto jigo ne ga ƙasa wani zibala autada ƙasa da aka sa ta zamanto jigo ko duwatsu akwai nau'in dutsukan da malaman geography sun ce in ya kayar da ka ga tsawon dutsen a sama iya kayar da za ka ga tsawon dutsen a sama shi da samansa da ƙasansa daidai suke kamar duk dutsen plateau haka yake nau'i ne na dutse ai plateau ɗin ko so duk yawanci yadda ka ga tsawon shi a sama to haka tsawonsa yake a ƙasa akwai kuma duwatsun da kawai doronsu ne za ka gani a sama amma suna ƙarƙashin ƙasa a aji to ba za a tashi alkiyama ba gaba ɗaya wannan duwatsun duka sai an fuddo su kuma idan an fuddo su Allah ya ce nike su yake wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa in an fuddo su ubangiji zai nike su matukar nikewa sai sun koma gari saboda kasar so ake a maida ta kai flat in kana ƙarshen bangon duniya za ka gano abin da yake farkon duniya ɗin yau ma izin ya tabi una da'iya la'iwa da la za su bi wanda zai kira su zuwa kira na alkiyama ba wanda zai karkaci Allah kuma ba da wani gurin siffar ƙasa la tara fiha iwajan wala amta ita sama ba za ka ganta da tudu ba ba za ka ganta da kwari ba duwatsu da kwari da suka sa wannan jijjigawar za ta dawo ta koma daidai wa akharajatil ardu asqalaha kasa za ta fitar da duk nauyin da yake cikin ta sannan an fitar da duwatsu yanzu yadda kake ganin ana hako ana tono arziki daga cikin kasa a hako man fetur a hako gwalagwalai a tano duk abin da ma da kasa ne na kayan arziki wallahi wanda muke rikici akan sa ake rikici akan shi yanzu ne da ake bala'i akan ta akan uranium faransa tana so rasha tana so kar a saida ma faransha saboda tafi ta karfin makaman nukiliya tafi ta karfin tattali na wutar lantarki shine kawai hada zuki yankin kuma gurin face kolin shine kasar Nijar da arewacin Najeriya amma akan arzikin da ke karkashin kasa gwandin da ake masifa akan shi gaba ɗaya haka za a ganshi a doran kasa saboda haka zai ga ya kare rayuwarsa akan neman kuɗi da bala'in man fetur da satar bututun mai da fasahi da waye kawai zai ga gaba ɗaya ƙasa ta an tohe ta zubar da shi kuma babu lokacin kashewa in Allah ce wa qalal insanu malaha Allah ce to me samu duniya kuma wannan duk abin da ake da jaraba da masifa da bala'i akan sa gahi nan azuba a banza kuma babu lokacin dauka lokacin da ake jijjiga wannan kasar ana bala'i ko jijjigar kasa ce ka koma ka gani akwai wanda yake tunowa da takardunsa na sakandare ko yayi application bara dauko ko an bashi offer ta aiki akwai da yake tunaninsa akwai wanda yake tunanin da wasu kuɗi ba za a ɗauka zai kashe tunaninsa kawai ya zai yi tsadararsa Allah ce to a wannan ranar wa ƙanar insanu malaha yau ma izin Allah ce duk da ka ga wannan ranar an girgiza ƙasa an fito da ajiyar da take cikin ƙasa ɗan adam ya yi wannan tambayar Allah ya ce yau ma izin a wannan ranar to haddisu akhbaraha ita wannan kasar da duniya za ta ba da duk labarin da aka yi a kanta duka tobarar duk abin da aka aikata za a ba da labari ranar tutsiye ce ranar tonon asiri to me yasa duniya za ta fitar da wannan arzikin ta ba ta labari sai ta bi anna rabbaka auha laha ubangijinka yayi wahayi yayi umarni gare ta yadda Allah ya baka dama kake bayani yadda Allah ya ban dama baki ne zan iya budawa in faɗi wannan maganar umarni ne da dama da Allah madaukakin sarki ya bani akwai iri na dan uwana fata iri na kabila iri na amma ba zai iya buɗe baki ya faɗi wannan maganar ba saboda shi ubangiji ya rike maganar shi wani kuma wani maganar da muke wani ubangiji ya rike masa kunnen shi ba zai ji abin da muke faɗa ba kawai sai dai ya ga bakunan mu suna motsawa to yadda kike ganin ƙasa in mun faɗa kamar ba ma ji ba za ta faɗa ba mu ji a ranar alkiyama za a ba ta izini kuma za ta yi magana bi anna rabbaka aw halaha yace to a wannan ranar yawma idin yasduru nasu ashtatan li yara a'malahum yawma idhi za wuce bayanin yadda ake karantawa ko na koma gaba ɗaya kamar haske akan abin da ayoyin suka ɗauka yau ma izin yasdurun nasu yasduru sa da ta kumburawa da sinun wadda ake saka baki ko wadda take ɗauke da iska da haka sautin ta farko yana da bambanta da sautin ta biyu يومئذ يصدر الناس أشتاتا lirau a'malahum Allah ce yawma idhin a wannan rana yasdurun nasu mutane za su rinka fitowa mutane za su rinka gangarowa ashtatan kashi daban-daban wannan sun fito waɗannan sun fito daban-daban awar watsi wala qad ji'tumuna farada kama khalaqnakum awwala marra da daya da biyu da uku da hudu haka za ka ga mutane ashtatan Allah yana fito da su liyurau a amalahu hikimar da ta sa wannan ranar ta zo da girgiza ƙasa da binciko arzikinta da fitar da nauyi kawai so ake duk abin da kowa ya aikata ya gani wallahi yanzu kawai aiki muke mala'iku suna rubutawa wanda aka karba har rubuta wanda ba a karba ba har rubuta na daidai an rubuta na kuskure an rubuta za a tsaye da mu gaban Allah kowa sai ya ga irin abin da ya aikata kuma Allah madaukakin sarki ya bamu yana da mala'iku ma yalfizu min qawlin illa ladayka raqibun atid ba wanda zai furta kowace irin kalma ce face tare da wannan lafazin ko wannan kalmar akwai mala'ika mai sa ido raqib atid kuma mai tattala abin da kai duk abin da kai kawai ake sa rubutawa an gaya wa Ahmad ibn Hanbal lokacin yana rahin lafiya aka ji yana tanihi yana ta karaji sai wani mutum ya zo ya faɗa yake sai mashi ai fa ahma akramuka Allah na san kana sani Allah madaukakin sarki ya ajiye mala'iku babu wani abu da dan adam zai faɗa face mala'iku sun rubuta wannan aiki din wani lokacin in an gama Allah sai musu umarni abinda za a iya bada lada ko a bada zunubi a tabbatar da shi wanda ba lada ba zunubi a zubar da shi ya ce hatta nihi da mara lafiya yake wannan mala'ikun suna rubutu da haka adadin wash da kai tana rubuce a cikin littafinka sai ce in ku haka ne duk abin da na faɗa mala'iku za su rubuta ce na rantse da Allah na daina nihi na daina karaji tun daga wannan lokacin bai ƙara nihi ba har Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke rayuwar shi yana daga cikin dalilan da yasa ake ce masa imamu ahlus sunna wal jama'a inda ya ji hadisi ko ya ji jawabi ko abin da aka danganta ma Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya aikata shi banda kuma qissasi ta khalqil qur'an da kun dalilai ne da sa aka ce masa imamu ahlus sunna wal jama'a da ka karka kalli kowane irin aiki da za ka yi face Allah madaukakin sarki yana da mala'ikan da zai rubuta masa wannan aiki din kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun Allah yana da wasu masu daraja marubuta ya alamuna mata fa'alu sun san mai kuke aikatawa can lafazi nan aiki kuma za a zo da su kaka har arne ba da labari mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha babu dan karamin aiki babu babba duk mutane sun manta amma Allah madaukakin sarki ce za a bujiro da shi a ranar gobe alkiyama kuma tun daga kabarinka za a sa masa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura to Allah ya ce li yaraw a'malahum sai ce faman ya amal mithqala zarratin khairan yara wanda ya daidai da gwargwadon kwayan zarra na alkhairi zai ganshi wallahi kaga wani yana inuwa ko ya dauko kaya yana gumi ka ce masa kai malam sannu sannu alama sai ta ka tausasa halin da kake ciki ka ga masa ta kalma da zai ji dadi a ran shi wannan kyakkyawar aiki ce tana rubuta a cikin ayyukanka ka ga wani kai mai tsoki ba gaira ba dalili wani za ka gaba abin da maka tatsa ne kawai yayi wanka fito da gida kallai ka ci to wannan tsokin da kai mala'iku suna sanar da shi za su rubuta shi yasa Allah ya ce fa man ya'mal mithqala zarra daidai da kwayar zarra kuma kwayar zarra ko a malaman physics ne ko ko so da chemistry ne ko ba a iya ganin abin da yake an atom ne har sai idan an sa microscope kuma an kumbura shi wani ma sai an kumbura shi sau adadin miliyan da wani abu ake iya hango shi to abin da ya kasa da haka wallahi in dai na alkhairi ne Allah ya ce sai an fito maka da shi ba za a zalunce ka kora da kokarin kokarin ga aiki ba komai kankanta shi akwai wajen aiki akwai wajen Allah yasa Abdullahi bin Mas'ud aka ce wani lokaci ya fito masallaci sai ta da wasu mutane sun yi da'ira ga tsakoyi a gaban su suna sabi'u mi'a ya dauki tsakuwa daya biyu uku hudu sai ce kabiru mi'a ku yi kabbara sau ɗari sai ta dauki tsakon kwani sai ce to wanda kuma da irin ilimi ne ya fita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku dage ku yi aiki ku yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni nan ina ba ku garanti ba aikin ku ɗaya da zai bata ba ta zai kai guda ɗari ba yace ina baka garanti ɗaya ba zai bata ba suna nan rubuta a wajen Allah ɗari ba sai ka kirga ba ka ga ɗari da ka inda ba abinda manzo Allah wa iyaka ba kamar tasbihin bayan sallah subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 la ilaha illallah sau guda daya wannan shine ake da buƙatar ka kididdige inda ba iyaka ba kawai iya iya abinda za ka yi yana rubuce a gurin Allah ga adadin baka buƙatar ka sai kancar bi yanzu nayi 2000 2001 2003 2003 2005 kamar alhamdulillah yau nayi 2005 baka buƙata kawai ka yi yana rubuta a wajen Allah fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara yace wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda yayi daidai da gwargwadon kwayar zarra na sharri sai Allah ya ajiye mashi da haka duk abin da kai ranar alkiyama za a zo maka da shi ga na sharri ga na alkhairi kuma Allah ya ce wa nadau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a za mu ajiye mizani na adalci a ranar gobe alkiyama ba wanda za a zalunta ko menene duk abin da kai na alkhairi yana nan duk abin da kai na sharri yana nan wanda baka tuba ba kuma Allah da yafe ba kaida ce guda biyu shi na sharri idan ka tuba Allah yana yafewa idan Allah ya ga dama akwai abin da yake kankarewa shine manzo Allah ya bamu labari tsakanin sallah da sallah akwai kafara akwai kankara tsakanin juma'a da juma'a akwai kafara kankara tsakanin ramadan da ramadan akwai kankara in dai Allah ya kaddara waɗannan an kankare su ba za ka gan su ba wanda ba a kankare ba baka tuba ba su ne za ka gani sai Allah ya ajiye maka su a mizani amma babban abin da ke yin nauyi a mizani akwai la ilaha illallah sai subhanallahi walhamdulillah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan so mutun ya daure ya rinka faɗin kalmomin da za su ce suna da nauyi a cikin mizanin shi musamman faɗin la ilaha illallah so wani a gurguje tana ba mu labarin hoton alkiyama da irin abubuwan da zai faru a ranar gobe alkiyama so wanda yake karatun wannan surar zai ke tuno irin alamin yadda yake ganin girgizar ƙasa da yadda mutane suke halaka cikin kankanar lokaci dukiyar da kake gwagwarmaya a gabanta kake tona ƙasa kana rufewa kake sawa a cikin akwati za a fansa kalar da ita a ranar gobe alkiyama aikin banza ce kuma wallahi dukiya in dai ba a hannunka ba take aikin banza ce duk kudin da Najeriya take da akwai in babu yi a ajihunka za ka ga in garinku duk kudin da yake garinku wallahi in babu yi a ajihunka aikin banza ne saboda haka kuma duk wani kudi da ke karkashin kasa ake masifa ake bala'i in dai baka tono shi ba baka kashe shi ba aikin banza ne dan ka kai shi banki aikin banza kai dan ka haƙa rami ka sa aikin banza kai wallahi wanda ka ci wanda kai sutura wanda kai sadaka wanda ka sha shi ne za amfani ka sauran aikin banza ne na sha faɗa ban gane ma ba mu da wafe da aka faɗi adadin kuɗin 'yan najeriya da adadin kuɗin da aka buga yake yawo sai na gane a hai abin dubbige ne kawai dai an sa muna in mun ga muna da lamba a banki muna da kwanciyar hankali amma ba mai kuɗi wanda ya kashe kuɗinsa wallahi in ka kahe kudin ka kana da kudi in baka kahe ba aikin banza kai Allah ba mu kahe su ta duk damar kahe su ta hanya mai amfani haka ma wani mawaƙi ya faɗa ko kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau Allah ka ba mu mu kashe su ta hanya mai kyau sai suratul adiyat suratul adiyat sura ce da take ba da labarin irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke girka dawakansu suke gina su suke kosa su hadafin ba dan ketare ni da badan garci ba hadafin kawai dan su kai farmaki su taimaki addinin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bada labarin wal adiyati dhabha ita kuma rantsuwa ce Allah ya ce da yana rantsuwa da dawakai maguda kosassu masu ƙarfi to lokacin da suke wannan gudun na fitar hankali Allah yake rantsuwa da irin wannan gudun dhabha masu fitar da irin wannan karan zaka ji doki idan yana gudu akwai wani kara da yake fita a jikin shi to wannan karan an ce har yanzu malaman fasaha sun yi sun yi su gano ta ina karan yake fitowa ba a gane ba so da wannan gudun da karan da shi Allah madaukakin sarki ke rantsuwa falmuriya ce kadha dawakan da suke fidda kyastun wuta saboda karfin gudun su ga koshi in suka haukan dutse ko tsakuwa ko akan kwalta yanzu aga doki din gudun yayi gudu ko a kwalta yake gudu wani lokacin zaka ke ganin kyastun wuta a jikin kafafun shi Allah ce to yana rantsuwa da irin waɗanda wakan a lokacin da suke fidda irin wannan kyastu na wuta din falmughairati subha yana rantsuwa da dawakai a lokacin da suke kai farmaki a lokacin sallah asubahi wannan kamar labari ne Allah madaukakin sarki yake bamu duk lokacin da kake so ka ci wani da yaki ka karya lafan shi to kai sammako babban sammakan ku a bayan sallar asubahi ne kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah kawa al'ummata albarka a cikin duk abin da za ta yi sammako don neman shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da kansa zai kai yaki ko sahabbansa ya tura yaƙi to in ya je bayan garin baya farauka musu cikin dare tsayawa yake a bayan garin inda duk abin da ake a cikin garin zai ci da haka idan ya ji an kirawo sallar asubahi ya ji an yi sallar asubahi to ba zai yaƙi a garin ba zai tantance mai ke faruwa a garin amma idan aka yi sallar asubahi garin shiru ba kowa to shi ya rika wannan garin sai ce fal mughirati subuha yana rantsuwa da dawakai masu kai farmaki a lokacin asubahi shi yasa za ka ga duk halin da ake ciki kar ku kuskura garin ku a ce ba a kira sallah asubahi ba an yi ruwa irin na hekaran jiya ko to in ana wannan ruwan abin da yake haƙi a kan lada ne ya zo masallaci ko kowa yana gida na bacci shi haƙi ne ya zo masallaci ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فيتي ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال kowa ya salla a daki kowa ya salla a daki saboda kare ya shiru ya taso hidin da ya taso to inda yaki ya dauke muku yaki da wannan kiran sallan nashi sai kuma yace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah in wanda zai a salatu ce bayan a salatu ala sallufin rihal ala sallufin rihal da ya kara kuma a salatu khairu minan nau a salatu khairu minan nau ko a salatu khairu minan nau a salatu khairu minan nau zai ce ala sallufin rihal kowa ya salla a daki wannan da salla asubahi da salla azhar da sallar la'asar da magriba da isha in dai ana tsakiyar keta ruwa to ladan baya kiran sallah ya shiru sai ya gaya wa mutane kowa ya sallah a daki ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce tana daga cikin sunadul mansiya sunnonin da aka mance da su a waɗannan kwanaki ka'ida an ka kira sallah ya mutane sun zo shi kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba kunci ba takura dan haka kana kwanci aka tibar da in ka je kiran sallah ya kamike dama wasu da man daki su a cikin ban daki a daki ko sai ka shiga kai Allah kawai ka zo ka kalli gabas Allahu akbar Allahu akbar kuma ladan jam'i za a baka sai sai fal mughirati subuha falmughirati subuha sai ce fa'asarna fa'asarna bihi naqa lokacin da suka zo za su kai wannan farmakin sai Allah ya ce a kuma daidai wannan lokacin suna tada wata iriyar kura idan ka taso doki kamar tsari a sukwane inda suka zo za su yi turjiya suna tadda mutane ba za su yi turjiya ba irin turjiyar da za su yi akwai kura da za ta tashi to wannan tashin kuran ita ma Allah na rantsuwa da ita fawasatu na bihi jama'a suna wannan tada ƙura kuma sai ce za su keta cikin jama'ar arna don taimakon addini da haka wannan mahi ne a hannunsu wukake ne takofi ne haka dai za a fantsama a kashe na kashewa wanda za su rayu su rayu ko masu imani aka ce ba su da asara imma shahada wa imma nasr duk lokacin da musulmi zai yi abu dan Allah ko dai yayi shahada a kashe shi ya samu aljanna ko kuma ya samu nasara duka wannan rantsuwar da Allah ya yi da wannan dawakan da labarin yaki yana so ya gaya mana dan adam akwai butulci akwai taurin kai sai ta innal insana lalle shi mutum la kanud kanud mai butulci ne mai kafewa ne mai wa yake da sura mai ki ne da gangan innal insana li rabbih la kanud dan adam akwai taurin kai akwai butulci da gangan akwai dogewa kanud wa innahu ala zalika la shahid kuma shi din dan adam akan kansa ya san yana da wannan siffa musamman inda ake samu wannan tsakanin miji da mata matar ka za ta malefi duk duniya za ka za ta ce ba ta yi ba amma ta san kai kai ma za ka mata ka san kai wani lokacin a yi ta rikici a yi ta bincike a yi ta bayani duk ka san ka danne wata gaskiya yasa Allah madaukakin sarki ya bada labari kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum ku ba da shaida har akan kawunan ku akwai shaida da in kai baka bara ta wala da duniya ba wanda zai sani ba to da adam wani lokaci yana da ki da gangan Allah ce to dan adam ya baka wannan rantsuwa ne dan ya shaida maka din kai din kana da taurin kai kana da ki da gangan wa innahu shi dan adam li hubbil khairi dangane da son dukiya la shadidun mai tsanani ne duk wani dan adam da ka gani yana da bala'in son kuɗi in ka tambaye mutum kana son kuɗi ya ce ba na so ƙarya ki babu kowane ɗan adam da ka sani yana son kuɗi wa innahu li hubbil khairi yasa Allah madaukakin sarki ya tawkala ta ma da alkhairi in ka ji ana alkhairi alkhairi kawai kuɗi ne Allah babu alkhairi ba haka ake cewa ba to ko ka sani ko baka sani wata kake Allah ka bamu kuɗi dan hine sahun farko shi kadai Allah ya kira alkhairi a cikin alqur'ani ko hine sahun farko a cikin alqur'ani kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiya in ya bar wasiya akan kudi in ya bar wasiya akan alkhairi menene alkhairi yace kudi kuma saboda rikicin dan adam da son kudi wani ba zai cinye kudin magada wani a bada wasiya ya juya wasiya wani a bashi kudin malamai ya cinye wani a bashi kudin campaign ya cinye wani a bashi taliya ko dan ma za ya bada ɗaya ya bada biyu biyu duk da ɗaya mun biya kuɗinta Allah rufa asiri to ita ce ma an saci waɗanda aka ba su shaddoji su kwahe a ba su atambobi su kwahe kuma ladin ya sun biya wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma duk inda kaga dan adam yana bacin rai yana fihi wallahi ka bashi kuɗi duk wanda ya kidariya a wata uku ka bashi kudi wallahi zai wallahi yayi komedi na gani amma gaskiya ne wanda zan samu baban sai ce wallahi ya rasa yadda zai da matar sun yi masifa sun yi bala'i abin ya kide ne tuwa ya ka dauko wayar ka ka dauko ita nawa da account ɗinka yace kaza da yace inda tura mata kaza ce to ba wa faɗa min yace tura mata ce ba wa faɗa min yace tura mata kir kir kir kir sai saka mata yace koma gida yace in ku baba ta ce fa wallahi in ban sake ta ba kai ne za yace koma gida yana ba kawai same da kawai ta sako da kasa kawai tana ta wanki wallahi matsala ta riga ta wuce to to yasa lokacin za ga shi wannan kudin da kake kallon sa kawai neman sai da amfani sai dai karkabar addini karkabar layi a garin neman kuɗi amma suna magani wala aka gaba yana gaba da kai ba gaira ba dalili kawai ka rika bi kyaful in ka fito da sahu ba hidubu in ka fito gowa ba hidubu in ka fito zibi ba hidubu in ka fito gata yi kamar ba gaira alaji da lafiya wala ya tinin dubun ka yake tinin dubun sa yake maka so tana maganin matsala eh samari wannan fahimi ne wala in kaga yarinya tana da taurin kai kawai baka so bane eh ba laifi ka je ka wuni a gareji in ka samu dubu biyu ba ta dubu da ɗari biyar innahu li hubbil khairi la shadid dan ada akan san kudi wala mai tsanani ne Allah duk wata rigima da kaga ana yi kudi yana maganin ta ba ne da dalta bane ai ta rigita ne da dalta ne da dalta da an kira shi gabanin su an musu yab yab yab yab sai ka ji magana ta kare yara su yi ta adawa su yi ta adawa da an kira su an ce ga dubu ɗari guje kurwa ya gobe suna cire bauta suna sa wata ba ne ba ba mu dan tawaye kaga dan tawaye kawai babu kudi ne inda kudi kawai magana ta kare don Allah baka kuɗi kawai ka kashe su yadda ya dace in ka kashe su za a yi samu kwanciyar hankali insha Allah har wani lokacin rikicin gidaje kuɗi yana maganin matsalar fa kuma na faɗa har mata masu san mallakar mijinsu wallahi boka ba zai mallaka miki mijinki ba amma kuɗinki zai mallaka miki mijinki kawai ki buɗe masa bakin jaka eh duk lokacin da ya meka kawai ya ɗauki abin da ya ɗauka kuma karki damu karki kirga in ya kwahe zuba wasu kawai ke dake addu'a Allah baki na abu wallahi tallahi na san ba mamaki yanzu ko da online ne yana bina yanzu haka wani ambaci sunan shi ba lokacin da na yi wa'azi akan mata don same ne sai malam yace eh to wallahi ko matar kowa ba haka take bai tuni ta da ban take wallahi ayago muka tattauna da shi yace kaga wannan yace yace dan matata ne yace na rantse da Allah da aka koma banki da albahi ta yi shekara kaza bata san yadda ake cike cek ba bata da ake fidda kuɗi a yace an bai wallahi ne ne kuma a gurin da take ita tunda tana da miji me abin alfaharin ta je banki ta dauko kuɗi me alfaharin ta a ganta tana gina gida ta ai matar da ta isa gina mata gida za a yi afata amma wai a ganni yanzu a titi wai na sai gini na sai fili ana gini ana dora tana leka ta ce ba kun ba da mata ta ce matar da ta isa tana gida ake rurewa a gina mata wani amma dai wannan kin yi aiki kin zo kina gumi kina tsaya kina hankai ai na gina gidana ai me to baki isa ba in kin isa mutum zai gina miki wala aka ta faɗa da sai ta ga da aka tashi sulhu tsakanin abokinsa da matarsa ta ce wala aka wannan kalmar ta gama ta ce kin ban kunya kina mata har kike wata kafafa wai kin sai fili zaki kina ace akin banza sai ni da na isa gina mu akai ke ma kin isa a gina miki so in kin isa ki ba wa mijinki kawai ga kudi in ya gana ma ya gyara miki ya fahe ya rusa ki tashi ki ce wala mai gida na yi mu ko da kudin ki aka ya isa ki alfahari da shi wani lokacin ya tara ya miki asusu ya biya miki maka ya aka kice mai gida na ya biya miki ina isa amma na biya maka na yi adahi na canza kan ɗaki aikin banza tura suka ci riba kawai amma ki saka mai bakin jaka ki sai karo kihi aka gani in ya isa wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah ya ce afala ya alamu idza bu'thira ma fil qubur yanzu mutane ba za su san me zai faru ba a lokacin da Allah zai fitar da abin da ke cikin kaburbura ita ma wannan tana so ta take jaddada maka al'amarin alkiyama lalle dan adam zai yi ilimi a lokacin da Allah ya fitar da abin da ke cikin kaburbura wa husfila ma fil qubur wa fis sudur Allah kuma ya cire abin da ke cikin kiraza inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir Allah ce tabbas ubangijinsu a wannan ranar la khabirun mai cikakken ilimi ne akan abin da mutane suka aikata Allah yana kallon ku la takhfa alayhi khafiya duk wani abu da yake buya yake sanda baya buya wa Allah madaukakin sarki ita ma sura ta gaba al'amarin alkiyama ce bismillahir rahmanir rahim ana karanta ta ita ma alqari'a da ainun mal qari'a wama adraka mal qari'a يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارئة الله يتعي رنسوا دمي قنقصة القرء هنا قنقصة أبو so ita alkiyama in ta tahi zuciyar mutum take bugawa an bada labarin da izazul a baya ko so lokacin da ƙasa ta jijjiga abu na farko gaban ka ne zai fara faduwa to ita ma alkiyama tana zuwa gaban ka ne zai fara faduwa wannan faduwar kana yi wallahi ka san ka gama da wata dabara ta kare alqari'a za ta buga zuciya Allah ce mal qari'a me ce alqari'a me ce za ta kwankwasa yace wa ma adraka mal qari'a waye sanar da kai abin da yake buga zukatan sai yace abin da zaka gane abin da zai buga maka gar abin da zuciyar sai Allah ya tsallake shi sai ci gaba da labarin abin da zai faru a ranar sai ce yau mai yakunu nasu kal farashin mabasu ranar da mutane za su kasance kamar fari da aka tarwatsa su ko gina idan an yi ruwa ruwa ya isa ne shuka za ka canza akwai kari da suke fitowa kowace in ta fito kama gaban ta take so idan alkiyama ta fita babu jagora wannan su yi nan wannan su yi nan mutane sun sha wahala kafin ma su gane ina ne za su yi fafafafafafafa kowa abin wasu haka zai fito wa tara nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azaballahi shadid mutane yan maye za su tahi yan giya bugaggu aka za a gansu suna tangadi ana buga su ko'ina ina ce kalfarash kamar fari kamar gina aka za a gansu mabasus wadda aka fansa mata wata kunul jibal za a ga kuma duwatsu a wannan rana za su kasance kal'ihin kamar irin audiga almanfush wacce take mai laushi sosai za ga idan dutse yadda ka ganyi da nauyi mun fasara a baya ko yasalunaka anil jibali faƙul yansifuha rabbi nasfa to yadda kake jin wannan dutse da sandarewa to idan alkiyama sai kana taba za ka ji kamar alawa daga birni ita ce za ka ganta ta cika daro amma da ka kama kama bai tsaye ka zuba ta dan jok gaba ɗaya ta limi ta yaro ya gode ana sa ta baki ya ji limus wa ina take a ta wuce to haka za ka ji duwatsu ubangijin da ya mai da dutse a wannan rana kai ne kake tsammani za ka yi a wannan rana kuma a wannan rana ne da ake ba da wannan labarin wai ake ba da labarin har da 'yan su mogal don allah a irin wannan ina ka ga damar tuki barantana su mogal ina ka ga ɗaukan kijin ɗaukan kanka barantana ɗaukan wani allah ya faɗa fi maye za a yi wa taron nasa su kama to yanzu ɗan maye don allah a ce ka zai ka samu ɗan maye kowane irin ɗan maye ne a ce goye ka wani ɗan maye ba ya iya gaufa sai ya tafi ya gahi fas ya faɗi ko so a irin wannan kuma yace baka zai dauki ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ai duk wanda ya dahi ne karshen dan giya wa takunu al-jibalu kal'ihni al-manfush Allah ya ce a wannan ranar hisabi za a yi fa amma man sakulat mawazinu duk wanda aka dora ayyukansa sikelin sa yayi nauyi na alkhairi Allah ka sa namun yayi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya wannan na cikin amintacciyar rayuwa da an dora kaga aikin ka na alheri yayi sama to kawai Allah madaukakin sarki godiya an ce sikelin lahira na bambanci da sikelin duniya mu sikelin duniya mai nauyi shine yake yin kasa ko shi kuma a sikelin lahira mai nauyi shike yin sama wanda wata hikima ce ta ubangiji laysa ka mislihi shay'un aikin Allah in ya ga dama ba irin na mutane bane ba so in Allah ya taimake ka ga littafin ka aikin ka yayi nauyi yayi sama da kawai Allah godiya fahuwa fi ishatin radiya yana cikin amintacciyar rayuwa daga cikin dadin rayuwar Allah madaukakin sarki zai ga aljanna ku ɗan aljanna ku tambayi abin da kuke su shi to Allah mai rage mana da ka shiga aljanna za ka to ko me zake bukata duk wani abin da muka yi da duniya wallahi wahala ce Allah ya ce ku tambaya na ƙara muku ce ko ubangiji me za a ƙara alam tubayyid wujuhana alam tudkhilana aljanna wa tub'idana anin nari alam tu'tina wa tu'tina Allah ka sa fuskar mu ta yi haske Allah madaukakin sarki ka shigar da mu aljanna ka hana mu shiga wuta faman zuhriha anin nari wa udkhila aljannata faqad fa Allah ka ba mu kaza wildanun mukhalladun wa yatufuna alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yuzafun ita ma giya ce za a zaga a cikin butoci da jab da jab Allah ta yan an bada ba ciwon kai la yusaddauna anha wa la yuzafun ba maye ba ciwon kai yanzu nan ka samu coca cola ko sanyi ta yi karau in ka dora ya kajo lokacin kana dafe kanka kamar da wani ce jirgin kama an kan samu mari ko to wutar giyar aljanna da abin da za a baka babu wannan a ciki la yi sadda'una an ha wala yi zaun ya ce to yana cikin rayuwa mai daɗi allah an yi tambaye su saka kasa tunuwa sai ya ce zan aminta da ku ko na aminta da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abadan abada wani abu komai daɗi a cikin aljanna ko yana cikin abin da ya fi komai daɗi a aljanna Allah sai ya aminta da kai ba za a fi da kai ba duk abin da muke a duniya fa Allah ya yarda da mu to a lahira haka zai tara mu ya mana jawabi kuma ya gaya mana daga yau babu wani bihi duk abin da za ku yi ku yi an amince mu sai kuma ranar da za a ga Allah ita ce ranar da ta fi kowace daɗi a cikin aljanna amma ba za ka je ga wannan matakin ba har sai mizanin ka yayi nauyi da haka ka nemi ayyukan da za su sa zima da mizanin ka yayi nauyi fa huwa fi ishatin radiya sai ce wa amma man khaffat mawazinu amma wanda mizaninsa ya zamanto sharuru babu komai a ciki fa ummuhu hawiya Allah ce wannan uwashi ita ce hawiya yadda wuduwa take rungumar mutum ta rike to haka wutar jahannama kai ma za ta runguma ta rike kayan ta kabkab fa huwa fi 'ishatin radiya a fa huwa fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya Allah ce wasanar da kai ita wannan wutar da ake ce mata hawiya sai ce narun hamiyatun wata wuta ce mai tsananin zafi mai tsananin kuna Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ita in kana so ka wa kanka da kanka wa'azi da Allah ko igiyar leko ce take ci a cikin ka dora mata hannu ko kuma ka bari he matar ka wuta ta tahi daga daga daga daga tana yi ka sai inda bari an gwada saka uku mu gani ko zan biyo azabul lahira sai ta mika mata tsini in ya tsanka yawan mintuna da kai yawan juriyar da za ka yi kuma wani an ce wasa ce farin girki kawai ta maka wa'azi ne akwai wuta a lahira amma wutar sai an ji Allah ka saba za mu ganta ba sai ta gaba duk yanzu labarin da ake akan dukiya an ce can li hubbil khairi la shadid a can an gaya mana yawma idhin wa akhrajatil ardu asqalaha to dukiyar da ake takayya akan ta sai Allah ya sake wa mu labari a cikin wannan sura ita ma yace alhaqumut takasur tare dukiya ne shagaltar da ku alha kumut takasu da sainun ko to Allah ya ce tara dukiya shagaltar da ku duka gaba ɗaya wallahi mun shagaltu ba ka gane abu shagalallo ne ma sai satin zabe ya zo wallahi wasu ko sallah aka ce ba sai in suka fita asuba a zahar la'asar magariba isha'i ne wata ya an dawo wanda suke da kokari za su haɗe sallah uku hudu amma ana cikin gudun kamfen a tsaya ce a yi sallah a zahar ina akara musallahu ina usa da kira sallah mu tsaya a nan mai sallah da Allah ana yi lokacin da ake tsakiyar cin kasuwar kauye mutum ne suke tsaya su ci sallah su yi sallah lokacin da ake tafiya Lagos Port Harcourt mutum ne suke tsaya su yi sallah mutum ne suke sallah a cikin mota in ana neman duniya bujajan mutum ne suke kawo hankali ba a yi Allah ya ce to tara dukiya ya shagaltar da ku wannan sura tana gaya maka karba duniya da shagaltar da kai alhakumut takasur Allah ya hatta zurtumul maqabir kuna cikin wannan shagala da rafkanuwar ba za ku an ba har sai kun fada cikin kabari kuma haka sannan duniya take duk wani ne nan duniya da ka sani baya gajiya ya gani a cikin kabari ya ka ana ta ya bar miliyan kaza ya bar kaza ya bar kaza da riga kaza da wando kaza hula kaza akwati kaza ya gina gida ya tare bai tare ba ana cikin wannan shagalin kuma Allah madaukakin sarki zai karba abin sa hatta zurtumul muqabir Allah ce kalla sawfa ta'lamu yace da sannu za ku sani ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الله ya ce tabbas da kun sani sani wanda yake na yaqini wallahi muna karatu ana ba mu labarin alkiyama muna yarda amma da mun san menene haƙiƙanin alkiyama Allah ya ce la tarawun aljahim da da idanunku da kwayar idanunku zaka bi wata jahannama tun anan duniya idan ba ku yarda ba za ku yi ilimi na yaƙini a ranar alkiyama kuma Allah ce da idanunku sai kun ga wutar jahannama tunda inda bala'in fa yake ita wutar jahannama fa ba sai wanda shiga ba zai ganta idan aka tashi alkiyama tana wani ma'aji Allah madaukakin sarki zai ce ku kawo ta to a wannan rana ana filin alkiyaman mala'iku dubu saba'in tana da linzami dubu saba'in a kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in haka za a zo da wutar jahannama ana danta haka za a zo da ita ana janta tana ruri tana karaji tana yi kamar za ta hayo kanku yasa za ka ji ana baka labarin gumi da tashin hankali na alkiyama so Allah ce inda kana da ilimi ne yaqini wallahi wannan wutar da ake siffata maka haka mata in kai sai idan ka kaganta amma da Allah baka lamma Allah baka labari fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka nuna wa kanka da kanka wuta ka tsorace ta la tarawna al-jahim ثم لترونها انا لكن الله ya tabbas kuma zaku ganta gani ne yake zaku ganta lokacin da malaiku za su kawo ta laha sab'una alf zimamin ma kulli zimamin sab'una alf malakin yajrunaha haka manzo Allah ya tabbata linzami 70 a kowane linzami malaika 70 70 sau 70 sune malaiku da su fito da wutar jahannama kuma an gama Allah kai ta inda za a ajiye ta wallahi lissafin alkiyama sai Allah ba wanda isa maka baya ta da cewa malamai sun yi kokari su karrabo maka a hawalul akhirah ko a hawalul mauta wa ahwalul akhirah kamar imam su ya yi a tazkira fi ahwalul mauta wa ahwalul akhirah fi umurul mauta wa ahwalul akhirah yace thumma la tarawunnaha an al yaqin sai ce thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im wallahi sai an tambaye ku akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku a ranar gobe alkiyama duk muna cikin ni'imar ubangiji nan duk wanda yake masallacin ina kyauta zaton yana gani na wannan ganin zaka ba Allah labari akan shi yana ji na zaka ba Allah madaukakin sarki labari a ciki kowa da yake masallacin akwai sutura a jikin shi wannan rigar da kasa sai ka ba wa Allah labari ka ci abinci sai ka ba wa Allah labari ka koshi zaka ba wa Allah labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ranar da ya baro gidansa yunwa Abubakar ya baro gidansa yunwa Umar ya fito gidansa yunwa hanya ta hada su kicibu dare suna laliman abin da za su ci wala ga ga mutum karfe 1 dare yana yawo neman abin da zai ci ki banda barayi banda yara masu kamun karnuka banda masu tsallaka gidan mutane banda matsafa masu shiga gidan mutane suna bacci su fice suna bacci waɗannan duk mutanen banza ne Allah ka raba mu da su Abubakar da Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabo da kin yace yunwa kaifa yunwa kaifa yunwa yace ko ba mu tafi na mata gidan sahabin da suka ji ana zo aka bubbaga gida a daren ya samu dan akuya yanka kaje da ake arziki na muna ne ka zana cewa bara a samu dan ruwan zafi a tafasa ka zo da yunwa kuma ana tafasa ma ruwan zafi magana ta gaskiya inda za a yi a yi magana ta arziki kawai mutum na zuwa ka duba zabuwa a yanka a tsiya ta kenan inda arziki ka higa garke ka duba rago aka malam aka mutanen arziki suke karba annabi ibrahim da aka zo mai tambayi malaiku daga ina kuke ba faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hanif wani gurin bi ijlin samim kosasshen dan marake mai maiko aka kawai ajiyo baki fa qarrabahu ilayhi qala ala ta'kulu yana zuwa kawai ajiye a gaban su yaga yadda aka gasa dan maraken an masa dahuwa da karar ungura zai fahe ya ga kawo mala'iku kallon naman sai ya ce ala ta akulu ku ci mana a nan ne ya gane da ba su ci wace fa'aujar sabil hun kifa sai kuma tsoro ya fara kama shi wani irin baki ne a ajiyi nama ba su ci ba da mamaki tsada ka duwa gani duk girman bakon zai ya kalanta a sayo nama a ji a duba wani ya kilihi a duba wani ya balangu a duba wani ya gani gwanaye masu kaza a ajiye ga kaza ga kaza ga kaza haka ake da aka yi matsakar dare mutum ya buga ka ga ɗauko langa kawai a sai tsire ne a ɗauko wani a ce soye ne a ɗauko wani a ce balangu ni ne daɗin gidan sarakai ko wallan kabira ba da labarin wani mutum da yake iya bada da ake ma ajiyar nama shi in kai naman ka da layaga dabarar da ake masa in ka ajiye shi na wani kwanaki in ka ɗauko duka kahin za ka gani a gefe babu kahi ko baya ɗaya naman yana gefe ka iya in dare kawai ko ci za ka yi da dare kawai da kolan faranti ka zuba ka zuba kana kan gado ma kana sawa ba abin da zai faru saboda babu kahi ko ɗaya an tace hi da an ci daɗi yanzu kuna tarin kuɗi kuma kuɗin ma ba hannunku ba don Allah zo lafika da matsala suna kasa mutum nawa ne ake yanka ɗan akuya a gidansa ba su da yawa sai taliya kawai sai shinkafa hike nan ba ku tukar iya arziki mu kawai taliya da shinkafa Allah karfa asiri to maza Allah sallallahu da aka zo aka ba su wannan abincin suka ci wannan bakon ya tafi ya shiga wata rijiya da ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan ruwan ta yaje ya dauko da daddare ruwan yayi sanyi aka tigara aka koshi aka dora wannan ruwan suka yi hamdala sai manzon Allah ya ce musu wallahi ba abin da ya baro ku daga gidajen ku sai yunwa yanzu kun ci kun koshi wannan koshin yace wallahi sai kun ba wa Allah labari kuma la tusaluna yawma idhin anin na'im da aka duk lokacin da wani abu ya higa cikin ka hako shi ka hiya zaka bawa Allah madaukakin sarki labari to lokacin da limamin ke karanta maka wannan yana karanto maka alkiyama ne da tsayuwarka gaban Allah madaukakin sarki ana baka labarin ni'imomi kuma ina ana ni'imar ana ta ka labari kallin rigarka yadin nawa ne 700 1000 2000 zaka ba Allah labari wannan ni'imar ta yadi in ka daga akwatinka kaga kaya sai 50 zaka wa Allah madaukakin sarki labari in ka gasar ɗari za ka ba da labari in ka gasar ɗaya za ka ba da labari saboda manzabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wanda duk suka mutu kansu sai ɗaya ne akwai wanda suka mutu mayafinsu ɗaya mai kafi su yanzu kai kana da riga goma kuma kana cewa ana bala'i ana wahala ana mazi ana yunwa ga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Qur'ani dan yi sharaf amma da mayafi kwaya da haka akai da Mus'ab ibn Umair da ya mutu za a binne shi mayafi dai taggare shi a duniya bayan dan gata ne sahabin yace idza ghaqqaina ra'sahu badat rijlahu wa idza ghaqqaina rijlaihi bada ra'suhu in mun rufe kafafun kan ya fito in mun fitte rufe kan kafa ta fito manzo Allah ya ce ku lullube kanka ku samo ganye ku sa a saitin kafafuwan shi haka aka masa likafani da itacen izhir to kai yanzu saboda Allah nan masallacin in nayi rantsuwa ba wanda yake da kaya kasa da sai ku bai kafa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka bashi mata mayafin da zai bata sadaki babu akwati nawa kuke cikawa nawa kuke cika akwati wani uku ta masa kadan musamman wannan samari masu girman kan bala'i ana an rage an rage amma wai suke dauka da daddare suna gudu mutanen banza Allah abun kunya ne an rage an rage Allah ya ba ku sauki wai satar hanya suke uhu da gudu da daddare wace wai gobe za a kafa doka ake ta guje guje sai a ji an kawai karace masa dan matsiyata to yanzu ga ta nan ga kaga ta ga taliya ai ba mahaukaci a duniya irin wanda za a bahi sassauci ya ki karɓar sassauci wallahi mahaukaci ne duk ran da Allah ya sassauta maka karɓi sassauci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu Allah yana so in ya baka garaba sa ka dauka duk wanda Allah bashi garaba sa bai dauka wallahi mahaukaci yasa ni wallahi in naji ana magana tsadar aure maza za sun kasa aure wallahi laifin matasa nake gani duk sassaucin da za a garin nan an yi wallahi duk sassaucin da za a yi da haka in kaga saurayi kato ka bar shi kawai ta kwana yana lansu ce ka shefa shi in ya ga dama ya haukace in ya ga dama ya susu ce fiye shi duk alin matasa mala za ga ba su da saiti Allah ya ba su sassauci wallahi ba su dauka ba eh na so wallahi da aka yi dokar nan musamman su ba wallahi a duba kamar 300 400 a kwani shi kenan an zauna lafiya wa alaikum assalam na'am kwarai da gaske eh kwarai da gaske in ka biya mace bajinta take so kai ka za ta yi tabaruka shi yasa fa Allah ya gaya maka ya wallazi na amanu ku anfusakum wa alaikum nara dumace in ka bi ta baya wallahi ba za ta taka burki ba sai a tsakiyar wutar jahannama haka dumace take shi yasa Allah ya ce ku kalmar baka je da Allah bai da ta ba ku ka san ko a hausa ne kaza ana kuhu to birki ba aka ji kuma birkin aka ki tsayawa to wallahi haka mace take in dai ka saka mata da zami wallahi za ka yi kutar jahannama shi yasa in kana so ka zauna lafiya ka tsaya tsar a matsayin namiji a gidanka in an ba ku sassauci ku dauka wallahi dubu ɗari nan da ya kamata a ce wasu samari sun yi guda biyu guda uku yau da gobe ita ce wahala ba aure bane a kawo maka mace gida ba matsala ba ce yau da goben ita ce matsala so sahabu manzo Allah da an bashi da zane kwaya daya ba da zane yace manzo Allah zai ba ta zane na ce to an ka bata da me zaka zauna kila ma kasa zami ko kuma ka bata sadaki kuma ka ci gaba da sawa yace ba ta alqur'ani kawai da me da me ka iya ce akwai bakara akwai nasi da Allah dalibar da ake yayewa masu izu 60 izu 60 saboda Allah ba su mun su koya musu bakara da nasi wallahi ba za su yi ba to kaga wannan ni'imar ta muke rayuwa a cikin ta yanzu idan za a ce mu bada dubu ɗari mu ga tayi kaɗan wani yayi akwati uku wani yayi akwati biyar wani yayi akwati bakwai dan Allah bai da bambancin ni'imar duniya tsakaninka da hawafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci ko babu idan sahabi zai rayu da mayafi ɗaya mayafi fa ka kalli matarka fa ka ganta da daurin kirji mai mai ta ayya san ta ko to ka gama takka da daurin gindi kuma sai fatta da siket batta da pant banta da gajeren wando ni ne fa iya arzikin sahabban shi sai da manzo Allah hana su zama kala biyar kala biyar sai da aka ka hada sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda kai ka an ga an ga tsalcin ka daga ciki an hada al an hana al ijtimadu samma an hana menene an hana menene an hana saboda in kai wannan zaman ko kai waye an ga tsarishin ka yasa hata zama yadda aka dora musu amma da ga mutum ya dora kafarsa a sama yayi kaza yayi rigingine saboda ba za a gani ba yana da pant yana da gajeren wando yana da dogon wando wani ma an yana da kudi wando biyu yake sawa na ciki da kudi na waje kuma hira yan fiti sun ka taba hira maka haka ba da komai na cikin akwai to Allah wannan ni'ima ce da sai mu Allah madaukakin sarki labari ba ma sanin ta yanzu manzo Allah ya fito 12 dare ko 1 dare Abubakar ya fito biyun dare Umar ya fito biyun dare me suke nema arzikin da za su ci kai yanzu kafin takwas ka gama saurayi shi ne bai ke jira karfe goma ya ɗaya ji a masa indomi da kwai kwai ba an mai cin taliya da mai da yaji su tun da magariba suke ci ko amma ka ganje ya ɗaya mai indomi ne a sa mashi biyu a fasa kwai guda biyu wani ya ce a haɗe su wani a yi su daban a kawo shayi a cire kamfik a cire bombita a cire bilo a masa kirtif wani kuma a masa haɗin 'yan mofon ko haɗin 'yan sanda ko na da ne yanzu ba a yi ko yanzu kawai ajihun ke yi motsi so wannan kirtif din fa wallahi arziki ne wani kofin yara in ka kalla da plate din sa sai ga wani gidan fa bakin abin da suka ci a ran nan kenan kofin an zama masa wajen 300 plate din an kashe wajen 400 ba 700 ba in ka haɗa da kura da ta ihe su ɗari bakwai wala za ta iya maka abinci da kai da ‘yar matarka so da Allah maimakon ka ke yin wannan ka ke ɗan rage ɗari uku uku uku mana a wannan tefanan na dare in ka cika ɗari ka zo ka ce da Allah samun malam ta ɗari mana ba na ya faɗa ba a majalisun har da Allah bai mamu sa'a ba wani ya kamun ɗarin shi za a samu za a samu wallahi akwai waɗanda in sun san da gaske ake wala iyaka sadaki za su karɓa su tafi akwai matan da in suka tabbatar da gaske kake kuma a mutunce kuma za ka riƙe ta wata za ta gutsura masa dakin ta ce ka je ka bada a gidanmu kawai haɗar ne ya zo ya hau kanmu ya yi fitsari ya ɗora mana girman kai na banza da wofi auren nan ba duka ƙalibanin garcin auren ka wallahi wata rana ya zama tarihi ba a yayinsa ba akwati na bane a yau akwati talatin idan aka kai ta za ta fito unguwa nawa take ɗora a kanta ko ɗaya ba ta ɗora to ina ake kai akwatunan tsakanin ƙarya da gaskiya ya ka neme su ina suke sun rasa so ni na ganin a hankalce wala yamma da dinka je ka siyo akwatin dubu saba'in ka zuba kaya ka ba yarinya dubu saba'in da maka zuwa mata kayan abahun rigiza wanda ya fi amfani ka samo bahun rigiza ba za ɗari ba ne ka zuba kayan a ciki ka kawo mata sai ka ce akwatin ta dubu saba'in ga dubu saba'in din bai a ciki to ba wanda yake cin riba a aure ba turan da yake yin akwai kuma daga wannan lokacin ta kare in aka dora ta akan su ana dauko ta ana dora ta ranar da fahe wata daga ta tsakar gida ana ana nuna duniya an ka mata akwati goma an ka mata akwati bakwai an ka mata akwati sha biyar heme to an ka miki akwati sha biyar heme ba tsimma ba ne ba babu komai a cikin zahir tsimma da wai da take da akwati talatin da wadda take da akwati ɗaya duk sunansu matan aure kuma duka gidan mazajensu za a kai su kuma kowace amarya ne kuma kowa ango ne kuma kowa kan hireya kuma Allah kaɗai ma ya san waye gawar fari na wata mai akwati talatin ne ta kasa haihuwa mai ɗaya ta haihu wata mai akwati talatin ne ta kasa biyan bukata a gidan mijin wata kuma ta biya bukata duba ga sanan wanda ake kai musu akwa talatin in an da su gida an kwa musu da huwar wake da hinkafa ba su iya ba gaba ta tuwo kwata ba ta iya tukawa ba wata aka ce an ba ta doya ta ko ta soya ta yanka hegiya haka fara son ta rika soya ta amai ba abin da suka iya hidan na waya Allah rufa mana asiri so waɗannan ne imomin da Allah madaukakin sarki ya bamu wallahi duka zamu yi bayani akan su akwai waya akwai agogo akwai turare akwai abinci akwai gidaje wani gidan ko ana ruwa wallahi ba a ji amma masallacin manzon Allah ko ruwan dare aka yi dai ayi sujada akan laka daki manzon Allah in kai haka sai ka tabo shi in kai haka sai ka cika daki haka nan Aisha ta faɗa tace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sallar dare in na miƙe kafa ta babun da zai sujada sai da in yayi karatun shi yayi ruku'u ya dago ya taho sujada sai taba kafa ta sai in janye sai yayi sujada ya dago yayi sujada in naji ya miƙe ya ci gaba da karatu sai in miƙe ni da ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dai kaji ana cewa yanzu an kana da buƙatar bedroom ka ji daɗi ya kamata ya zama to 18 by 18 haka ba ake lissafa ɗaki 20 by 20 wani gidan da aka nuna da kasan wallahi a cikin aljanna ko a aljanna aka baka wannan gidan ka tsallake ana masa tallan miliyan 470 tankame man daki tankame man falo wallahi a nan duniya amma duk mutane ba su gane ba ni imaci wani kullum sai ya samu naira dubu ɗaya wani kullum sai ya samu dubu biyu wani a wata za a bashi dubu talatin wani dubu arba'in amma kullum kuka yake yunwa bala'i ya rasa lokacin da zai zauna ce alhamdulillahi da zai ata'amana bi haza ko at'amani wa askani alhamdulillahi da zai kasanihi bi gari haulin wala kowa in ya sa bai iya addu'a ba in ya ci bai iya godiya ba bai iya bismillah ba bai san kulyami ne ka bai nemi ka ba bai san sambin laha ba bai san kulbi mayali ka ba kawai haka ake ci ya akuluna wa ya tamatta'una kama ta akulun an'amu kawai sai suke suna sha kamar dabbobi to duka irin waɗannan ɗaiɗaikun ni'imomin da Allah ya maka ya ce wallahi sai ya tambaye ka a ranar gobe alkiyama ya sa manzo Allah ya ce kafar dan adam ba za ta gushe ba a ranar gobe alkiyama sai ya amsa tambaya biyar daga ciki an malihi za a ma tambayar duniya min aina ka tasab ya aka yi ka samu yasa yawan kuɗinka yawan tambayarka wannan kudin da yake da daɗi to kuma akwai tambaya miliyan biyu tana da bambancin tambayar miliyan ɗaya miliyan ɗari tana da bambancin tambayar miliyan goma biliyan ɗaya tana da bambancin tambayar miliyan ɗari yawan abin da za ka samu yawan tambaya yasa aka ce har a cikin al'asharatul mubasharuna bil janna wanda zai ga aljanna a ƙarhi abdurrahman ibn auf ne sahabin da aka ce ko zakka bai fidda ba saboda yawan dukiyar saboda yawan sadaka hide zakka a yau za ka gan biloniya a gobe zai waye gari kawai sai dabara sai jari in ya fita kuma in zai dawo a miliyoyin kuɗi zai dawo kuma in shigo garin madina haka zai bindigar da kuɗi saboda haka kullum mai kuɗi ne kuma kullum mai bukata ne amma aka sai saboda ya sama min aina ka tasaba zai bayani wa fi ma anfaqahu ya aka ya bada kuɗin zai bayani akwai ran da ya dawo duka gidajen matan manzan Allah da suke raye da aka aika musu sai na matan manzan Allah me yaron har suke ciki ya dade baya gari aka ta ai gari yayi zafi so ma sun shiga kunci sun shiga takura yace to wanda akai mata nan gurin wanda akai mata nan gurin wanda akai mata nan gurin wanda akai mata nan gurin to duk wanda aka kai mata sai ta ware duk abin da za ta yi na kekara da abinci da sutura da alheri da waye su ma sauran su rabar suka ce kuma manzan Allah ya faɗa ɗan aljanna hi ne zai kula da su a bayansu su amma saboda wannan kuɗin da ya tara zai yi tambaya sai an yi jinkiri kafin ya gama ba da tambaya ko jaraba ce da aka mai tambaya ɗaya da wanda aka mai tambaya talatin wa zai fara fitowa inda duka nauyin tambayar iri ɗaya ne da mai tambaya ɗaya da mai talatin a hankalta zai fara fitowa mai ɗaya ne zai fara fitowa ko so ya yi kamata ka san yadda za ku yi a gaban Allah maɗaukakin sarki nemi ta halaliya ka kashe ta hanya mai kyau sai gan aka tahi tambayar latus alunna yau mai izin anin na'il sai ka zauna lafiya kalau na yi tunanin za mu iya karanta duka surorin guda goma sha uku dalilin ban duba ba na gaba za su karantu ba wataƙil sai mu tsaya a nan abin da ya rage sauran insha Allah sai mu karanta su a rana ta yau kuma wannan zai bani ma damar in ƙara duba abin da malaman tafsiri suka faɗa a kansu Allah madaukakin sarki amfane mu da abin da muka faɗa na daidai wanda yake na kuskure Allah nuna mana mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin